ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda sati da ya gabata mun kai ga ƙarshen suratul fajr insha Allah tabaraka wa ta'ala yau kuma za mu tashi farkon suratul balad suratul balad ita ma makkiya ce ma'ana tana daga cikin surori da aka saukar kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina yau muna 18 ga watan 11 wato watan zulhijja shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yi daidai da sha shidda ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya inshallah tabaraka wa ta'ala za mu tashi wannan wato sura suratul balad muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان الإنسان في كبد أيحسب الأب أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
الله تبارك وتعالى يتي لا أقسم بهذا البلد Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da wannan gari wato ana nufin garin Makka laɗin nan sila ce abinda ake nufi uku simu bi hadal balad ina rantsuwa da wannan gari ba wai lamun din tana na a matsayin ta na harful nafi ba uku simu bi hadal balad Allah tabaraka wa ta'ala ce ina rantsuwa da wannan gari wato garin Makka wa anta hillun bi hadal balad kai halas ne a gare ka a wannan gari ka dauki fansa anas ne a gare ka a wannan gari na makka wato ka kai hari ko idan an kawo maka hari ka ainihin kare kanka ko kuma wanda ya laifin da ya kai a masa wato ainihin haddi na kisa duka wannan ya halasta a gare ka wa an ta hillun ana nufin wa an ta halalun laka bi hadal balad kai halas ne a gare ka a wannan gari ka kai wato hari ko in an kawo ka kare kanka domin ainihin garin makka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya makka ta zanto mai harami mana guri ne wanda yake haramun ne ayyaki a cikin makka saboda alfarmar wato wannan ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala alfarmar wato haramul makki asharif sai Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa anta hillun bi hadha albalad kai halas ne gare ka a wannan gari din ka kare kanka ka kai farmaki in an kawo ka tare din annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya halasta min makka yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala ya haramta makka tun yayin da ya halitta samai da kasai tun farkon duniya ma makka harami ce haramun ne a yaƙi a ita wato ainihin garin makka idan aka ce makka ana nufin garin domin kar tunaninka ya tafi zuwa ga to irin su tabuka irin su ahzab irin su fa'i da sauransu inda aka je aka ce yaƙe yaƙe su kuma nan faɗi ba su nan ba maka bane sunan suna cikin kasar saudiya ne sunan saudiya ne amma ba makka ba makka iya gari ne a matangani amma saudiya shine sunan mai kasar gaba daya kamar a ce a najeriya ne misali kamar a ce a kano kaga kano ba duka najeriya ba ne. ana nufin dai gari ne a cikin wato ƙasar najeriya da sau da haka garin makka tuntuni allahu tabaraka wa ta'ala tun farkon duniya ya sanya makka duniya ya sanya makka ta zama harami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa allahu tabaraka wa ta'ala ya halasta mun wata sa'a guda da rana a cikin makka din ya bani dama shine wa anta hillun bi hadha balad kai halas ne gare ka a wannan gari an baka dama wato ta tsawon wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa aka kama wasu mutane aka kashe wasu mutane irin su asqal wanda a lokacin ya je jikin Ka'aba ma ya je ya je ya mandake jikinsa da ainihin wato a labulan jikin Ka'aba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa walidin wa ma walad Allah tabaraka wa ta'ala yace ina rantsuwa da ainihin walid wato mahaifi wa ma walada da kuma abin da ya haifa din mahaifi din nan walidin ana nufin annabi adam alaihi salam wa ma walada ana nufin zuriyar annabi adam alaihi salam ma din nan kuma abin da take nufi shine man ana nufin wa walidin wa man walada a larabci da aka ce ma ana nufin abin da yake ba mai hankali ba wato ba mutum ba kamar dabba kamar gini kamar abin hawa duka wannan ma mari amma aka ce man ana nufin wanda wato abu wanda yake bi hankali kamar mutum to amma a wannan ayoyi din ko a wannan ayar abinda ake nufi da ma dinnan shine man abinda ake nufi wa walidin wa man walada Allah ta'ala yana rantsuwa da wanda ya haihuwa ma'ana mahaifin shi annabi Adam kenan wa man walada yana kuma rantsuwa da waɗanda ya haifa wato zuriyarsa a zuriyar annabi Adam ke Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da garin Makka yace la uqsimu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan gari anan ma ya sake rantsuwa yace wa walidin wa ma walad ina kuma rantsuwa da mahaifi da kuma abin da ya haifa ma'ana yana rantsuwa da annabi Adam da kuma zuriyar annabi Adam Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko ya rantse da komai da ka sani ya rantse da kansa ya rantse da sama ya rantse da kasa ya rantse da komai kamar yadda ya rantse da garin makka ya kuma rantse da annabi adam ya kuma rantse da me da zuriyar annabi adam amma kai dan adam baka da hali ka rantse sai da Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma shi saboda mutum shi haramun ne a gurinsa ya rantse da manzan Allah ya rantse da Ka'aba ya rantse da sama ko rantse da ƙasa ko rantse da garin Makka ko rantse da Ka'aba duka wannan haramun ne ina bata gani sai dai idan mutum ya rantsuwa da Alƙur'ani mai girma malamai suka ce wannan bayya cikin wancan laifin sai dai shi din ma da ya kira Allah kai tsaye da yafi amma rantsuwa da Qur'ani ita batta cikin wancan kananan shirka din domin rantsuwa da wannan Allah karamar shirka ce to daga in mutum zai rantsi zai rantsi da Allah tabaraka wa ta'ala wa walidin wa mawalid sai Allah tabaraka wa ta'ala ce laqad khalaqana al-insana fi kabadin haqiqa mun halitti dan adam fi kabad wato a cikin tsanani an halitti dan adam cikin tsanani ainihin sa tun yana cikin mahaifiya yana cikin mahaifiyarsa mahaifiyarsa cikin wahala a gari tsanani din ke yazo gidan duniya a cikin wahala a ce za a yanke cibiya za a yi menene yana zuwa duniya da kuka duka dai waɗannan wahalhalu ɗin ya zama ya zo lokaci zuwa lokaci kuma babu lafiya ga halin da ma rayuwa take ciki musamman ma a Najeriya to lalle Allah tabaraka wata'ala yayi gaskiya yace laqad khalaqana al-insana fi kabari hakika ma halicci dan adam a cikin wahala a cikin tsanani saboda dan adam ba shi da lokaci na ainihin da zai ce ya fita daga cikin wahala rayuwa tana cike da ainihin kalubale yau da lafiya gobe ba lafiya in ma da lafiya kaza ya dame ka in an jima kaza ya dame ka kowanne mutum da ka san shi akwai abin da ya dame shi idan ka dan adam ya zo yawon ya lami lafiya sai in ya mutu ya je cikin kabarinsa ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya masa dace wannan kawai shi ne ya sha haka rayuwar dan adam take Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci dan adam a cikin wato tsanani yana yarinta tsanani yana saurayi tsanani in ya tsufa nan ma tsanani to in ya mutu kuma anan kalubalen yake mafi girma in yayi dace to shikenan khalas duk wani kalubale ya riga ya wuce idan kuma aka yi rashin sa'a ya samu matsala Allah ya kiyaye to ya fada cikin tsananin da kuma ya fi na baya Allah ta'ala ya kare daga da khalaqana al-insana fi kabad sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi hasabu an lan yaqdir alayhi ahad shin shi dan adam yana tsammanin yana zaton cewa ne Allah ya kadira alaihi ahadun cewa babu wanda yake da iko a kansa saboda shi yana ji yana da ƙarfi wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa ana nufin walai bin mugira shine yake jin yana da ƙarfin jiki kuma yana da ƙarfin kuɗi yana jin ya fi ƙarfin kowa a cikin duniya gashi da ƙarfin jiki gashi kuma da ƙarfin kuɗi ga kuma ɗaya da yawa saboda ta ko ina aka fito ya fi ƙarfin mutane sai yake wato ɗagawa da jiji da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai hasabu shin yana zaton ne Allah ya kadira alaihi ahadun ba wanda yake da dama a kansa ba wani mai iko a kansa to idan aka ce an saukar da aya akan wani to ba ana nufin kadai akan sa ke magana ba duk wanda ya siffatu da irin halayyar wannan to shi ma aya tana magana akan sa yaqulu yana cewa shi dan adam din ahalaktu malan dubara na kashe dukiya wacce take mai yawa dan adam yana cewa a halaktu malan lubada na kashe dukiya mai yawa na kashe dukiya wato wajen fitar da zakka sai ya ce bara ma kaza na fitar bana ma kaza na fitar yana ta korafin cewar yana ba da kudade da yawa yana ciyarwa da yawa ko kuma yana ta wato korafin cewar shi abin ma da yake na sadaka ya yi yawa ko yana ta korafin cewa abin da yake ciyarwa na iyalansa ya yi yawa ko kuma yana korafin cewar abin da yake na zumunta wanda ke zumunci dole ne yana cewa ya yi yawa ya ƙulu a halattu malan lubala yana cewa na kashe dukiya da yawa wannan ita ce halayyar ɗan adam kullum ɗan adam lissafinsa shine mai abin da yake kashewa amma kowane ɗan adam da ka sani ko kuma in ce mafi yawancin ɗan adam da ka sani tsakanin dukiyar da yake kashewa da wace taskance wace ce tafi yawa wace taskance wato tafi yawa sai dai in bayan aka tattaro gaba ɗaya wannan idan yanzu mutum a wata yana kashewa dubu ɗari to za ka samu kuma yana da abin da ya fi dubu ɗari amma shi ba zai hangi abin da yake da shi ɗin ba abin da yake kashewa yake nufi musamman kuma a hidimar addini in ka dina cewa mun kashe kaza da ramadan ma mun bayar an ce mu bayar kaza mun bayar wannan abin yayi yawa to fa abin da ya taskance ya wuce wannan din shi da dan adam yana yin korafi ne idan ya zanto wannan abin da yake kashewa musamman kuma idan hidimar addini ce idan kayan Allah ne sai ta korafi sai an kashe ya kashe dukiya kai yawa a halattu malan lubada idan aka ce lubada ana nufin abin da yake wato hawa hawa tarin abu ya kai an dora wani akan wani sai a ce masa lubada kamar yanda wato ainihin aljanu da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kadu yakununa alaihi lubada saura ka dan ma wato wani haukan wani tsabar leken annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun qur'ani wannan yana lekowa wannan yana lekowa kamar wani zai haukan wani to saboda haka ahlabtu malan ahlabtu malan lubada na kashe dukiya mai yawa yana nufin wato ya kashe dukiya a bangaren taimakon addinin Allah ko bangaren fi sabilillah to wannan dan adam yana lissafa wannan amma idan ba abin da yake na fi sabilillah bane za ka samu idan ba idan na iyalansa ne dama wannan ai lada ake rubutawa to kullun zai ta korafi kaza nake kashewa kaga wannan saboda akwai lada a ciki amma idan akwai wani guri a gefe na barna wanda yake kashewa a banza za ka samu ba irga wannan duk lokacin da aka ji mutum yana irga na kashe kaza ina kaza to me amfanin ne yara na kaza nake biyan kudin makaranta a shekara ko a wata kaza nake bada kudin islamiyya kudin wata ma kaza nake fitarwa abincin mudu kaza ake dafawa kayan miya kaza iya wankin su ma kaza yake ci to wannan alkhairi ne shi yasa ke kididdigewa amma duk abin da yake ba alkhairi bane za ka samu kawai ya bar shi umiya ne yake tafiya a makance kuma nawa ne ta kashewa na'am
أيحسب أن لم يره أحد
نعم.
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة bayyin Allah tabaraka wata'ala yace ai hasabu an lam yarahu ahad shi wannan adam din yana tsammanin ba wanda yake kallon sa ne idan ya kashe bangaren ubangiji bangaren samun lada sai ta kore amma in ya kashe bangaren sharholiya kuma bai ya kore shi shi shin wai tunanin sa an lam yarahu ahad ba wanda yake kallon sa ne sai Allah tabaraka wata'ala yace idan ma shi yana tunanin in ya kashe fi sabilillah yayi asara ne shine yake ta lissafawa nayi kaza an zo gudunmawa na bada kaza kasan dan adam haka yake shi yana so ya shigo baya so ya fitar idan aka ce masallaci uku misali sun rubuta wani takarda alhali yana da dama to zaka samu korafi wani idan ya bar a can ya shi har na bayar ajin masallaci masallaci duk dakin Allah dakin Allah ne na riga na bayar kuɗi ku biya kuɗi to amma shi kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi baya lissafin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan yana korafi ne akan wannan alam naj'al lahu aynayn shin ba mun sanya masa idanu guda biyu ba in yana ganin cewar shi dan ya kashe dukiyarsa yana cewa a halaktu malan lubada na kashe dukiya mai yawa wajen taimakon addinin Allah ko wajen fi sabilillah to shi din kuma alam naj'al lahu aynayn shin ba mun sanya masa idanu guda biyu ba wanda wannan ido guda biyu din in aka ce ya saya bai isa ba idan mutum ya auna ni'imar da Allah tabaraka wata'ala ya masa a jikinsa kadai banda waɗansu ni'imomin da suke kewaye da shi iya jikinka domin akwai ni'imomi wanda suke a jikinka akwai kuma wanda suke kewaye da kai yama ni'imar rana ta maka amfani ta yi wa abin da za ka ci amfani wani lokaci ruwa ya maka amfani ya jikinka amfani a yi sanyi a yi kaɗa iska a yi zafi a yi kaza a yi kaza ya sa maka bishiya ka shiga ciki ka ji daɗi ya ba da i- ya ba da damar mutane a yi gini ya ba abu ni'imomi da yawa burjik ya hore ƙasa ta zamto wato bisaɗan ya sanya ta zamto a shimfiɗe haka ba ta zamo tudu da kwari ko kamar dutse ba duka wannan ni'imomi ne to idan mutum ya kalli iya ta jikinsa ma kaɗai ya san shi abin da zai yi na bautar Allah tabaraka wata'ala ba komai bane idan an kwatanta da abin da Allah tabaraka wata'ala ya masa a jikinsa ka duba idanunka guda biyu daga lokacin da aka ce idanka ya samu matsala kaɗan sai ka ji duk ba abin da yake maka daɗi a gidan duniya idan ka ga wani bashi da ido sai ka ga lalle Allah tabaraka wata'ala ya maka ni'ima babba yanzu wannan bai sai ta sai da ɗan jagora yanzu kai duk wannan abin da kake tafiya ka je guri kaza kana tafiya kana kwallawa na kira ka daga hannu ka dauki mashin ka dauki mota ka fita a guje ka je ka dawo inda baka je da ku wanda kai wannan abu Allah tabaraka wa ta'ala yace alam naj'al lahu aynayn shin ba mun sanya masa idanu guda biyu ba ya kalli wannan man ya gani wannan ido din guda biyu kawai da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya maka to ba karamin ni'ima ba ce ba ni'ima ce mai girman gaske kwarai da gaske idan dan adam ya duba wato idanunsa lalle zai ga akwai abin mamaki kuma akwai girman ni'ima yau idan aka ce ka je asibiti idan ka yana ciwo shi fa likitan nan ba canza maka idan zai yi ba ba shi da ikon ya ɗauki wani ya saka shi kawo wannan aje wannan ya isa a jefar da shi babu wannan ba iyakaci magani za a sanya a ciki watakila Allah ta'ala ya bada lafiya watakila ba zai bayar ba to amma sai ka ji me wani tsare-tsare a ɓata maka lokaci ka bulayi ya yi kaza ya sa maka dokoki kaza ya ma kaza ya ma kaza ba fashi maka idan ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lisanan wa shafatai muka sanya masa kuma lisanan wato muka sanya masa harshe wa shafatai da kuma labba guda biyu wannan harshen da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana da shi muke magana wanda magana kun ba karaman ni'ima ba ce domin ita ta'abiri ne kake yi dangane da abin da ke cikin zuciyarka kana da kaza a cikin zuciyarka a cikin zuciyarka kana so kai expressing wannan abun dan mutane su gane ga fa bukatarka to ba dan da harshen ba ka saka faɗa ba da sai kun ci riƙe ka gaba daya sai ka ji mutum irin sai ya baci ci a wani ka bude ci a ku bannin faɗa na huci kenan ya dame shi a cikin zuciyarsa yanzu a bar shi tukunai amfani da harshen sa ya faɗa dan ya samu sauki to Allah tabaraka wa ta'ala sai dan adam ya duba mun sanya masa idanu guda biyu wa lisanan kuma da anashin harshe harshen nan bayan magana ga dandano kuma dandanon nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi daban-daban wato guri daban-daban yanda dan adam yake so ya ji zaki inda yake ba shi dandanon zaki a cikin harshen daban inda zai baka dandanon tsami shi ma daban inda kuma zai baka barci shi ma kuma daban kowane guri Allah tabaraka wa ta'ala yayi shi daga nan zuwa nan shi yake jin kaza daga nan zuwa nan shi yake jin kaza kuma dan adam yana sa abu akan harshen sa sai ka ji ya fara kyamatar abin ko kuma ya fara sha'awar sa wannan kadai ba karauni ba bace sai kaga yana hangen wata illa idan ya sa wani abu ya je ne karfin sa yace wannan abu in na hadiye zai mun illa ciki ba fa kowa ya ga masa ba akwai abin da kana sakawa bakin kaji yanda yake ka ji zafinsa yadda yake ko wani nau'insa da yake za ka ji wannan abu bai kamata ya shiga ciki na ba to duka wannan wato rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa lisanan sai kuma ya ce wa shafatain da kuma labba guda da Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya bar kowa da hakoransa kuma babu laifa yanzu to kana tafiya hakoranka kawai a waje kaga da yanayi ya zama wani iri sai gashi tsaf tsaf yayi wanka yayi kwalliya sosai gaye ne tsabga shi nan amma hakoransa kawai sama da da na ƙasa da sama duka waje ba ƙaramin nima ba ce ko wannan lafan guda biyu da an samu ala ana yi wa guguwa bakinka kai tsaye za ta shiga duk abin da ya zo kawai bakinka da hakoran mutane sun zama da iri Allah tabaraka wa ta'ala ce ku duba wannan kudin na sanya dan adam idanu guda biyu na sa masa harshe na kuma sa masa labba guda biyu labban sama da kuma labban ƙasa idan labban mutum guda ɗaya yana ciwo sai ka je ne magana ta ma canza guda ɗaya fa in yana ciwo ba wai in an cire ba in yana ciwo yana nan kenan a jikinsa balantana kuma me a ce labban ne gaba ɗaya babu shi da mutum ya shiga uku Allah tabaraka wa ta'ala yace wa hadainahu najdain muka kuma sanar da shi annajdain hanyoyi guda biyu idan aka ce annajdain jam'i ne wato mutanna ne na kalmar annajda najda shine hanya da take kan tudu irin gurin da yake da irin filato hawa da sauka in kana tafiya ko kuna tafiya a mota zaka hango mota wato hanyar ga ta can a sama to irin wannan shi ake ce da shi najda wato hanya da zaka iya hango ta to anan abin da ake nufi najdain shine wato hanyar alkhairi da kuma hanyar sharri to mun sanar da dan adam hanyar alkhairi da kuma hanyar sharri ya hango su ga ta sanya zaɓi guda ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yace inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura shi dan adam mun ga masa hanyoyi guda biyu ko dai kyakkyawar ko mumuna ya rage nasa ga su can dai ya hango ya zaɓi guda ɗaya ɗauka saboda ka dan adam Allah tabaraka wa ta'ala yace inna hadainahu najdain wa hadainahu najdain wato kuma mun sanar da shi wato annajdain hanyoyi guda biyu mun ba shi dama ya zaba gasnan guda biyu fala tahamal aqaba sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace bai kutsa cikin tsanani ba ma fala din nan wasu malaman tafsiri tafsiri suke cewa abinda ake nufi shine nafayi ma'ana fala bima iktahama bima kutsa cikin al'aqaba cikin tsanani ba ma wasu kuma suka ce a'a fala ina abin da take nufi shine halla mana ina ma dai ya kutsa cikin tsanani malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu ne akan wannan ayar falaqtahamal aqama mal aqaba bai kutsa cikin tsanani ba ma ko kuma ina ma ya kutsa cikin tsanani da ya hangi ni'imomin nan da muka masa ya kutsa cikin tsanani to menene tsananin kuma shine abin da ayoyin gaba za su bayyana mana
وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة طيب Allah tabaraka wa ta'ala sai yace da yace falaktahamal aqaba ina ma ya kutsa cikin tsanani ko kuma bai kutsa cikin tsanani ba ma sai yace wa ma adraka mal aqaba me yasar da kai me ake nufi da tsanani din wani tsanani ake nufi sai Allah ta'ala ce fakku raqaba shine yan tabawa alqur'ani ta'birin qur'ani duk inda yace wa ma adraka da wa ma yudrika duk inda yace wa ma adraka to zai fadi abun duk inda yace wa ma yudrika to ba zai fada abun wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai cewa alkiyama za ta zamto kusa ko nesa wa ya sanya shi za ta shar kiyama ba wanda ya sanya shi za ta shar kiyama to duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yudrika to ba zai faɗi abin ba amma duk inda ya ce wa ma adaraka zai faɗa abin ina fata an gani duk qur'ani idan ka duba shi za ga haka yake wa ma adaraka mal aqaba to tunda wa ma adaraka yace to za ka samu ya faɗi al aqaba me ya sanar da kai me ake nufin al aqaba sai ya ce shi wannan tsanani da ya faɗa al aqaba abin da yake nufi na farko fakku raqaba shine yanta bawa raqaba an shi sa ana nufin wuya wato yanta wuya ya to abinda ake nufi mutum din dukan sa ka yanta shi dukan sa gaba daya bawa ne ko dai sun yi mukataba da ubangidansa shine an yi rubutu ka kawo kaza ka fanshi kanka sai ka bashi abinda zai je fanshi kansa ya zanto a wannan babban aikin alkhairi ne wato shine ainihin al'aqa wato ainihin fakku raqaba din shine ainihin wato wato ainihin shine yan tawiya din ya zo cikin wani hadisi daga Abu Hurairah ta Allah ƙara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yanta wato bawa mumini to Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma zai yanta gabobinsa gaba daya da gabobin jikin wannan mumini ne yace har farjinsa da farjinsa za a yanta kanka sanadiyar wannan da ka yanta yana da kai daga wuta za a yanta hannunka saboda ka yanta shi hannunka ba zai shiga wuta ba duk wata gaba ta sa a madadin wata gaba ta ka na fata gani kaga kuma ba za ka iya yanta wani mutum ba shi da kai ba kuwa saboda in bai da kai ba mutum bane ma kenan ya ma mutu kenan saboda ka duk wanda ya yanta ainihin bawa ba karamin aikin alkhairi bane fakku raqaba shine al'aqaba din shine wato tsanani inda Allah ta'ala ya ce ina ma ya kutsa cikin tsanani na ɗaya kenan au id'amun fi yawmin zi masraba sai Allah tabaraka wataala ce ko kuma ciyarwa ainihin id'amun fi yawmin zi masraba a ainihin kwanaki waɗanda suke na tsananin yunwa wato lokacin da mutane suke cikin tsananin yunwa mutum ya ciyar da ainihin wato marasa shi au id'amun wasu kace au din bi ma'ana wa ana nufin fakku raqaba wa id'amun fi yawmin zi masdaba yanta wuya da kuma ciyarwa a kwanakin tsanani mutane suna fama da yunwa ka ba su abinci to wannan ba karamin aikin alkhairi bane wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce da shi ayyul islamu khair a cikin musulunci wani aiki ne yafi sai ya ce id'amu ta'am yace an taƙara'u salama alaman arabta wa mallam ta'arif wato ciyar da abinci da kuma ka yi wa mutane sallama wanda ka sani da ma wanda baka sani ba ina matan gane wato yana daga cikin ayyuka manya-manya a cikin addinin musulunci shine ciyar da abinci wa kuma za a ciyar sai Allah ta'ala ya fara cewa yatiman za maƙaraba shine wato maraya ma'abocin kusanci akwai maraya kuma ɗan uwanka ne ka fara da wannan gashi maraya ne gashi kuma kuna da dangantaka kaga aiki biyu kenan ka sadar da zumunci kuma me wato kai ciyar da mutum kuma ciyarwa ba karamin aiki bane annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk mutumin da ya ciyar da wani wato ya shayar da wani musulmi saboda ishirwa da yake ji mutum yana jin ishirwa ka ba shi ruwa ya sha yace to Allah tabaraka wa ta'ala zai shayar da kai kai ma ranar alkiyama da wato ainihin ruwa irin na gidan aljanna Sheikh Muhammad Muhammad Al-Uthaymeen yake cewa ko da ɗanka ne a gida yake jin kishirwa sai ka ɗebi ruwa sai ka bashi ya sha musamman ma yace musamman ma irin wannan yara wanda ba su iya magana ba yanayin da ya gwada suna jin kishirwa ko ba za su iya miƙa ruwa cikin a hannu cikin randa ko su buɗe famfo ko su yi kaza su ɗauko ba sai ka buɗo ko ka ɗauko a kofi ka bashi ya sha har ya ƙoshi to wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a shayar da kai daga ruwan aljanna ma abin ma da hadisi yake cewa shine Allah ta'ala zai shayar da shi min rahiqil maktum da alqur'ani ya faɗa rahiqil maktum rahiqil maktum kuma wato wani abin sha ne maktum a rufe yake ba ta buɗe shi ba wanda sai ɗan aljanna sun shiga sannan sai a buɗe wannan ruwan kamar yadda in kai bako ka kawo masa lemo na cikin roba ko na cikin kwalba ai ba za ka buɗe sai a gabansa dan me a mutunta shi ya gane cewar wannan fadan shi aka so ba ta hude shi ma sai a gaban shi gashi to Allah tabaaraka wata'ala ya ajiye ruwa cikin aljanna shine rahiq mahkum wato arfe kif ba ta hude shi ba sai duk dan aljanna in yazo sannan sai a bude masa wannan ruwa to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya shayar da wani akan wata ishruwa to Allah ta'ala zai shayar da shi wannan wato ruwan aljanna din wato wannan rahiq Allah tabaraka wa ta'ala yatim yace yatiman za maqaraba wato maraya ma'abocin kusanci idan aka ce ƴan uwanku akwai maraya sai kaga sai wanda Allah ta'ala ya masa gyadar dogo shi ya damu da ina ƴaƴan wane ya yanayin karatun ƴaƴan wane ina wane da wane suke za ka samu yawanci yan ba su ma da waɗannan yaran ƴan uwan nasu kawai ɗan uwansu ya mutu shikenan suwa suka ɗiba matarsa ɗaya ta ɗauki biyu ta tafi wacce ma ta ɗauki kaza ta tafi shikenan ba ruwansa kawai wannan ba haka ya kamata ba waɗansu kuma in za su ɗauki yaran sai su ɗauke su da da jin zafin juna ce zan dawo da su ko kuma bara a tura da su can ƙauye da ba za su yi karatu ba shi kuma za su suna karatu ce to ai mu ma da a can muka tashi kaza kaza da sauransu alhali kuma akwai dama da ba haka ya kamata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce au miskinan za matarawa ko kuma wato da kuma ciyar da miskini za mataraba wanda yake ma'abocin ƙasa ma'ana miskini marashi wanda ba ma ya kyamar zama a ƙasa saboda talaucinsa ko kuma za mataraba wanda kayansa ma za su iya yin datti yanda kai ba za ka yarda tufafin ka yi wannan dattin ba saboda dama da kake da ita amma shi saboda talauci sai kaga ƙasa tana shafar kayansa kayansa yana dauda shine za mataraba ثم كان من الذين آمنوا
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار
حياك الله الله تبارك وتعالى yace thumma kana min alladhina amanu sa'annan kuma ya kasance daga cikin wanda suke masu imani wasu malamai suka ce thumma dinnan abinda ake nufi wa mana wa kana min alladhina amanu abinda ake nufi gashi ya yanta wuya ya ciyar da ko kuma yana ciyar da ainihin wato marayu ko kuma yana ciyar da miskinai ko kuma yana ciyar da abinci kwanakin da ake cikin tsanani mutane suna fama da yunwa yana da kuɗi yana sowa abinci yana ba su kyauta yanzu fa da ake ciki ba ma mutum ya so ya ba da kyauta ba ya rage farashin na ba yi ba ma mutum ya siyo ba ya saya lokacin da abinci yake da sauki da kaka mutum ya ɓoye in lokaci ya yi ba zai iya ɗauko wannan abincin ya rage farashi ma 'yan wasu saya ba za ka tsananin ya yi yawa da yawa wannan tsananin ya yi yawa kwarai da gaske mutane suna neman rahamar Allah tabaraka wa ta'ala a baki kawai kuma Allah ta'ala ya ba su damar su nemi rahama su kuma sai in ya baka kuɗi ya baka dama ya ne ya baka damar ka nemi rahama su sai da ya rage naka in ya ga wato in ya rage naka in ka ga dama kai sakaci sai ka mutu kuma kai fatan a dawo da kai yi ne ka gyara Allah ta'ala ya ce ba zai dawo da kai ba da za ka gyara me yasa ba ka gyara wajen farko saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala da lissafa waɗannan abubuwa din sai ya ce in makana min alladina amanu wasu malamai suka ce abinda ake nufi wa kana minal ladina amanu wannan shine farkon al'amari din ya kasance daga cikin mu'minai daga cikin waɗanda suke masu imani sa'an nan ya waɗancan ayyuka din domin in ba shi da imani ma ma'ana in babu tauhidi kenan to ko yayi waɗancan duka za su masa amfani na wata gani shi sa tauhidi shine wato farkon al'amari shi sa malaman tafsiri suka ce thumma kana minal ladina amanu ana nufin wa kana minal ladina amanu dama ya kasance daga cikin mu'minai ne sa'an nan yawancin aikin sai aikin wasu amfani wa tawasaw bi sabri kuma suka yi wa juna nasiha ko wasiya da ainihin hakuri wato hakuri akan bin Allah tabaraka wa ta'ala hakuri akan ainihin farallan da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora hakuri akan bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hakuri akan nisantar hanin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ce wa tawasaw bil marhama kuma suka yi wa juna wato ainihin nasiha ko wasiya da ainihin wato wato al marhama shine tausayi suka yi wa juna nasiya da cewa ku rika tausaya juna jama'a a yi kum da baki a daina yin umarni da tausayin jama'a ta wannan ba karamin laifi ba ne Allah ta'ala ya ce wala tahaduna a wata aya wala tahaduna ala ta'amul miskin ku din fa bakwa kwadaitar da mutane akan ciyar da miskinai idan aka yi shiru to wannan laifi ne shine Allah ta'ala ya ce wa tawasaw bil marhama suka yi nasiha da ainihin tausaya wa mutane a jikan jama'a a tausaya mutane kana da dama shi gwamna ne to ka gaya masa ya fi mutane suna cikin halin kakanin kai kana da dama shi ciyaman ne ka gaya mar gaskiya kana da dama shi mai kuɗi ne kuna tare to ka ba shi shawari in ka iya na ka kai ka faɗa in ka faɗa in yayi ya rage nasa zai amfana in bai ba kuma kai ka faɗa na fata an gane wa tawasaw bil marhama sai Allah ta'ala ya ce irin waɗannan wanda suka yanta bawa ko waɗanda suka ciyar waɗanda suka ciyar yayin da ake cikin tsanani wanda suka ciyar da miskinai da ainihin marayu kuma dama suna da imani kuma suka yi wa juna nasiha da ainihin haƙuri da kuma tausayawa mutane sai Allah ta'ala ce ulaika ashabul maimana irin waɗannan su ne mutanen da za a ba su littattafansu da hannun dama wanda suke irin wannan aiki a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yace innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr lalle mutane suna cikin hasara wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mutane suna cikin hasara dukansu sai Allah ta'ala ya ware wadansu yace su basa ciki sai dai masu imani wanda suka yi juna wato nasiha da ainihin haƙuri bin alƙur'ani da kuma gaskiya ya ce waɗannan ne kowa wata cikin wannan hasara ɗin to anan sai Allah ta'ala ya ce ula'ika ashabul maimana irin waɗannan su ne ‘yan dama mana waɗanda za a ba su littattafan sakamakon su gobe alkiyama da hannayensu na dama wallazi na kafaru bi ayatina sai Allah ta'ala ce waɗanda kuma suka kafirce wa ayoyinmu kuwa hum ashabul mashama waɗannan su ne mutanen hagu wato su ne waɗanda za a ba su littattafansu da hagu menene kafirci ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yanzu kamar ga ayoyin nan da muka ji Allah ta'ala ya faɗa ayi kaza ayi kaza wanda suka yi wannan ga sakamakon da zai musu sai mutane suka ƙaryata suka yi aiki da shi kaga sun bijire wannan dama kafirci abin da yake nufin bijirewa ko ko ka gane gaskiya ka rufe ta ka take ta dama a gurin malaman lugha idan aka ce kufur shine asitru wa tagadiya
amma an gina ba ko ba ko ba ba Allah ta baraka wa ta'ala shi ko shi ne bai ba ko sai yanda yayi kwai babu alamun ko ba kuma akwai ruwan ruwan sai a da ci dan kara kuma a cikin ruwan kun ba ko ba sai ran da nufaci ya zo duniya sai tsage masa ruwan kwai zaka su suna cikin ana ta'ala ce alaihi na wa musa suna da wuta wata take rufafiya din wata babu ko ba kwata kwata daga cikin Allah ta baraka wa ta'ala da kare da wannan muka zo ƙarshen wannan sura abinda muka karanta daidai نفسها من الذي الله تبارك وتعالى أسامي تعالى الحدادة والركون المسوي الله تبارك وتعالى باب التعامل وذاك أنظم ذاك تسوي لي نلوكسي وسألك صلى الله عليه وسلم أقول لك أخي سيدي الله سيدي